الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to sai khatima na shi wannan takaitaccen littafi kamar yadda Allah ya nuna mana muqaddima to kuma gashi ya nuna mana al-khatima Allah ya ba mu kyakkyawar cikawa to fi khitami hadhal bahas wato a cikin cika wannan bahasi allazi tanawala tarihi jihadi sheikh wanda ya kunshi jihadin sheikh usmanu bain alhaqiqati wal iftira yatabayyanu zai bayyana bi jala'in afili anna hadhihi ad-da'wata al-islahiyya cewa wannan da'awa ta gyara da sheikh usmanu yayi lam takun bata kasance harakatan gwagwarmaya ba wato abira wadda kawai take bujurowa ba tare da wani sabab ba eh shine haraka abira abinda zai bujuro ba tare da wani dalili ba wala sira'an kuma ba fada bane siyasiyan na siyasa mujarradan kawai kama yi sauwiro ha ba'adul ma'asirina kamar yadda wasu daga cikin ma'asirai suke surantawa balkanat mashru'an ilmiyan ta kasance wani abu ne da aka tattara na ilimi da'awiyan kuma na da'awa mutakamilan kuma wanda ya kewaye komai na sha'afi bi'atin saboda shekul usmanu ya taso ne cikin wani yanayi na al'umma imtala'at bilin hirafatil aqadiyya wanda gurbatattun aƙidu sun cika wannan al'umma wal mazalimin ijtima'iyya da abubuwa na zalunci da suka shafi shugabanci zalunta al'umma da sauransu wal ittirabati siyasiyya da kuma rikice-rikice na siyasa na yaƙoƙin da suke ta faruwa wanda duk mun karanta wa qad abraza al bahasu to wannan bahasi ya fito da min khilali tatabbu'il itar tarihi a tsakiyar da aka bibiye wato kewayen tarihin shi a shekhu usmanu din daga farkonsa har ƙarshe annabila da sudan al-garbi wa gairaha ƙabla zuhuri sheikh cewa wannan garuruwa na hausa kame a shekhu usmanu ya bayyana to kadar ta kasance ta ishu tana rayuwa halatan na wani yanayi mina tafakkuki tafakkuki na karaya da tarwatsewa wa kasaratul hurubi da yawan yaƙe-yaƙe a dakhiliya na cikin gida suna ta yaƙan junansu wanta sharil bida'i da yaɗuwar bida'o'i wa ba'afi da raunin aliltizami bi ahkami shari'a riko da lizimta hukunce-hukuncen shari'a to a wannan yanayi Allah ya ya kawo a Sheikh Usman mimma mahada wanda ya zamo shimfiɗa liqiyami da'awatin islahiyya ya tsaye da'awa ta gyara tu'idu wanda za ta dawo lil'umma ga al'umma tawazunaha daidaitonta addiniya na addini wal ijtima'iyya da na society shine dalilin da yasa yayi wannan da'awar kama ta bayyana kama yadda ya bayyana anna Sheikh Usman ibn Fodi rahimahullah lam yabtadi amrahu bil jihadi ba wai jihadi ya fara ba a farkon lamarinsa sa bal bada bi da'awati wat ta'lim ya fara da da'awa da karantarwa wal irshadi da shiryarwa wa sabara ala ma laqiyahu min azab kuma da sauran cututtuka da suka yi ta zo masa yana ta hakuri multaziman duk da haka yana mai lizimtar manhajan ilmiyan tsari na ilimi bai taba kauce ma tsarin ilimi ba rasinan wanda yake tabbatacce ƙa'iman wanda ya tsayo alal kitabi wa sunna bisa ga ƙur'ani da sunna hatta duyyika alaihi sai da aka ƙuntata masa wa ala atba'ihi aka ƙuntata ma mabiyansa fa kanatil hijratu to daga nan sai hijira ta kasance nuqtata tahawwulin wato shine abu na farko na juyawa shine digo na farko na canza yanayi aka yi hijira sai aka bar yankin a aqaba hal jihadu sai jihadi shi kuma ya biyo bayan hijiran bi itibarihi tare da la'akari da shi wasilatan shi jihadin nan wasila ne li daf'i zulmi dan a tunkuɗi zaluncin da ake musu wa iqamati dini kuma a tsayar da addini cikin yanci waka shafa albahasu wannan bahasi ya bayyana an matsayi na bihi shehu daga abin da aka soki a shehu usmanu da shi min takafirin muluki sudan na kafirta sarakunan hausa cewa bai annahu lam yakun sadiran an hawa ba wai yayi haka ne da son zuciya ba au tumuhin siyasi eh ko wani nishadi na siyasa bal ba haka ba ta'assasa wannan kafircin ya assasu ne ala usulin shari'iyya bisa ga wasu turaku na shari'a mu'tabara waɗanda ana la'akari da su wa in kana hadha babu min adaqqi abwabil ilmi duk da kuma babe na a cewa ne kafiri ne yana daga cikin babuka masu zurfi a ilimi wa akhdariha sune mafi hadarin su saboda shi yasa aka ce kawai malamai za su mimma ya katadi wanda yana hukunta at-tathabbuta ayi bincike wata hakika a tabbatar fi fahimihi wajen fahimtar mas'alat wal hukumi alaihi da kuma yin hukunci a kansa to shi a shehu usmanu dai ya cika wannan tunda malami ne wa fi ma ya ta'allaku bi shubuhatil muthara abin da ya shafi kuma shubuhohi da ake motsarwa hawala haula jihadi shehu usman game da shi jihadin faqad zahara anna kaseeran minha to ta bayyana gare mu cewa mafi yawan waɗannan shubuhohin nashi'un sun fito ne an su ifamin daga mummunar fahimta lissiyakin tarihi game da tsari na tarihi awille itimadi ko kuma dogara ala riwayatin wahiya zuwa ga wasu ruwayoyi masu rauni da wasu tabbata ba au qira'atin ko wasu karance karance da ake yi mujtaza'atin lil ahdas waɗanda ake yayyankowa ga abubuwan da suka faru ba a ɗauko farko ba ba a ɗauko ƙarshe ba sai a je a yanku tsakiya wala ya fa baya boyuwa anna janiban min hadhihi tasawurat cewa bangaren wato waɗannan surance surance a suran ta kaza game da jihadin a suran ta kaza karina sha'a haƙiƙa ya faru ne bima baffahu ba'dul musta'mirina daga sashi abinda tura mulkin mallaka suka yada wa man sara ala nahjihim da wanda ya bi godabin su min tashwihi min tashwihin na batawa muta'ammadin kuma wanda aka yi shi da gangan littarihi ga tarihin a shehu usmanu sa'ayin kuma su turawan sun yi haka ne don su yi sa'ayi su yi aiki ila tsamsi ma'alimin harakatul islahiyya don su shafe alamomin wannan gwagwarmaya ta gyara fi biladul musulmi da aka yi a garuruwan musulmi gaira an na adadin min albahisi sai dai da yawa daga cikin masu bincike algarbiyina turawan yamman kansu almunsifina masu adalci kari tanabbahu hakika sun faɗaka ila hadhihi al-akhta'i zuwa ga waɗannan kurakure da aka jingina ga shi wannan jihadi wa minhum daga cikin su al-mu'arrikh akwai sanannen baturen nan na tarihi wanda ake kira Morilas to kaga shi yayi adalci kan wannan jihadi allazin taqada kila kitabati kilafatu wanda shi ya yi naƙadi da raddi ga rubuce-rubucen da kilafatu ya yi wa shi ba bature ya ɗan uwansa to amma kaga ana samun masu dama-dama ya bayyana cewa kilafatu mashirmaci ne ya yi rubutu sosai da turanci wanda farfesa bunza ya tarjama shi ma zuwa hausa to a cike da cewa kilafatu mashirmaci ne kuma bai da ilimin tarihin ƙasan nan wannan jihari duk abubuwan da yake faɗa soke burutsu ne da ƙarerai waɗanda ba su tabbata ba shi ma fa kafiri ne to gagari wa man sara ala na hajihi da wanda ya bi tafarkinsa mubayyinan yana mai bayyanawa shi morilas kusurahun cewa kilafatu a baya da cikakken ilimi fistiabit tarihil haƙiƙi liddaula game da game abin da ya faru na haƙiƙa game da wannan daula ɗin wa atimadahum kuma sun dogara ne ala masadira ghairi mawsuqa ga wasu reference waɗanda ba a aminta da su ba saboda haka kamin ka ciro tarihi to ka tabbatar da wannan wurin da zaka ciro tarihi wannan littafin amintacce ne abin da zaka fara duba kenan to galibi abinda su suke daukuwa daga waɗannan littattafai ba amintattu ba ne shi ya samu ba ma hujja da su saboda ba mai yadda da su ba yawwa ba mai yadda da su ba to wannan shine bal ba haka ba wa irada ba'dhi rijal ad-dawla an tawthiqihim wasu ma sun kauda kai daga cikin mazajen daula game da amintar da wannan tane wasu ma sun yi rubuce-rubuce kan waɗannan abubuwa ƙarerayi ne wanda alwaziru julaidu rahimahullah yana daga cikin waɗanda suka yi ishara zuwa ga wannan a littafinsa dabtul multaqatat ce ba a dogara ga waɗannan saboda ga halin da suka shigo ga kuma abin da suka yi sai ce kama wasafahu bi annahu kamar yadda shi morilas ya siffanta kilafatu da cewa kana mula'an bi ma'rifatis siyasa shi dan siyasa ne kawai eh ya cika an kawata mai siyasa amma ilimin tarihi bai da shi to wannan ana aiki da maganar sa mashirmaci ne duna inayatin kafiya baya da kulawa cikakkiya bit tarihi daqiq game da tarihi mai zurfi linashati daula wa rijaliha game da yadda daular nan ta faru da kuma mazajenta wa ma jara fiha da abin da ya gudana a cikinta fi halatai silmi wal harbi da abin da ya faru kamin yaƙi da abin da ya faru lokacin yaƙi duk baya da ilimi game da wannan min awwali nashi'atiha tun farkon da aka kafa ta lokacin da ta taso ila zalika alhini zuwa wannan lokaci in kun koma shi dabtul muttaqatat yayi ishara zuwa ga haka da kuma mukhtasaru hayati Sheikh Usman ibn Fodi rahimahullahu ta'ala shafi na 18 zuwa na 19 wa khulasatul qawli takaitaccen zance inna jihada Sheikh Usman ibn Fodi yumathilu yana misalta muna imtidadan wato ci gaba da ƙari liharakat al-islahi game da gwagwarmayar gyara al-islami na musulunci da aka yi alƙa'ima wadda ta tsayu ala tasihil aqida wajen gyara aqida al'umma wa iqamatil adali da tsayar da adalci wa muharabatil fasadi da kuma yaƙan barna wa qali athmara hadha al kuma wannan jihadi ya haifar da 'ya'yan itace shine nami kiyama daulatin islamiyya eh tsayar da daular musulunci shine samara na da'awan kana laha asarun kuma daular nan tana da asar tana da gudunmawa baligun mai kai matuƙa fi na shirin ilmi wajen yada ilimi wadda a wata da da'awa fi garbi afirikiya a garbi afirikiya gaba ɗaya wanda ragowar hasken ne shi ne ya same mu da har muka samu kanmu a yanzu a matsayin musulmi har muna da awar sunna wa khitaman to abinda za mu cika zance da shi shi ne as'alullah ta'ala ina roƙon Allah maɗaukakin sarki an ya ja'ala hadha al'amal khalisan liwajhihi al-karim wa an yanfa'a bihi والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين to mai son ƙarin bayani ga maraji'inan sai a karanta su ba sai an karanta ba sai a bibiya kaɗan daga ciki e kuma mafi mahimmanci daga cikinsu sai dai wasu makhtutai ne har yanzu rubutu ne ba amma buga su da kwamfuta ba sai dai ka samu wani malami kila ya ara ma ko protestant kai ga sunan ne a takaice aka kawo wanda maraji ne sun kai 100 to amma an takaita iya 27 to Allah ya wada jagora an takaita saboda haka wannan shine karshen wannan daura a natijar da za mu fita da ita shine ne cewa wannan jihadi da aka yi jihadi ne wanda aka yi shi bisa ga ƙa'idodi da sharuɗa na musulunci ya kukuta daga son zuciya ta'assubanci ƙabilanci son mulki da sauransu ko son kuɗi babu wannan ko ƙwaya ɗaya kuma ba wai a sheku usmanu ba duk sanda za ka yi hukunci kan mutum to ka koma ga asalin abu wanda yake na gaskiya karɓaɓɓe sai ka yi bincike dalilan da yasa su waɗancan suka faɗa waɗannan kurakurai saboda galibin inda suke ɗauko maganganun su waɗanda suka zo da waɗannan maganganun ba amintattu ba ne kuma maƙiya ne ga musulunci shi kuma abin ya shafi addini to abu in ya shafi addini ga masu addini ake komawa to alhamdulillah waɗanda abin ya faru da su sun yi bayani ga abin da ya faru almajiransa sun yi bayani wasu da suka zo baya su ma sun yi bayani to kaga aje wannan abin a aje nasu a ce a koma ana lalabin na tura mulkin mallaka to kaga wannan zalunci to da kai da zaka kafa kyamara ka ce a shehu usmanu dan boko haram ne ko wasu 'yan ta'adda da ke ta'addanci da fulani da makamantansu ai karantarwarsa ce to za ka tsaya gaban Allah eh amma dai gashi an riga an yanke maka hanzari in ka tuba wannan amfanin kanka ne in baka tuba kuma ba amfanin kanka bane a shehu usman da zai dawo su ma wayannan fulani ya kansu zai zai yake su suke da nafin da sauransu zai yake su ina fatar an gane saboda shi ta'addanci sunansa ta'addanci abinda suke bai da alaka da shi shehu usmanu bai san da su ba bai ma san za a yi su a duniya ba abinda suke bai da labari sama ga shekara 200 ya koma ga Allah wani ya zo yana ta'addanci kuma ka ce wai wai shi ya koya sannan su da suke abubuwan su nake da nafin ba su ce ma suna yi don addini ba ne kuɗi suke nema ko ramuwar gayya ba su taɓa jingina abin ga sheku usmanu ba to haka su ma 'yan boko haram da suka yi abin da suka yi to amma duk da haka sai wani ya fito kawai saboda jahilci ko an ɗauke shi kwangila kuma ya zo yana ta ƙoƙarin taɓa mutanen kirki to wannan bayani an yi shi saboda mai son gaskiya ya karɓa wanda kuma gaskiyar ta bayyana gare shi amma zai yi kangara ya zama kamar fir'auna da mutanensa wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman fa uluwa to shi kuma zai hadu da Allah eh Allah zai maganin sa eh amma dai gaskiya ka sani duk haushin mai haushi ba zai bici gaskiya ba kuma in ya tabbata mutum mutumin kirki ne kuma abin ne saboda Allah ya yi shi to don haushin mai haushi ko zalunci ne ba zai rage shi da komai ba yawwa mu mun karanta mun sayar da abin yake saboda haka shi yasa aka fito aka yi wa al'umma bayani yauwa idan za ku yi da'awanku kungiya kuke son ku kafa wanda ya shafi rayuwanku na duniya ku je ku yi abinku ba wani abu bane to me na taba bayan Allah me alaka me irtibati tsakanin kana son ka kafa kungiyar Hausa zalla kuma sai ka taba wani da ya haura shekara 200 da rasuwa me alaka in ma abin da ya kaddara Allah bai karba ba daidai ba ya koma ga Allah tilka ummatun qad khalat ka bar shi da Allah mana kai kai ta kanka to ina ruwanka in ma Allah bai karba ba to kyale shi da ubangijinsa kai yi abin da Allah zai karba din Allah shi yarda da kai eh to amma fa wannan in dan Allah ake abu ba kuɗi aka baka ba kana yi eh to Allah ya tsare mu da mutuncin mu shi kuma Allah ya gafarta masa tare da almajiransa insha Allah nan za mu kai ƙarshen wannan daura waɗancan rasa'il in mun gama tattara su to za a sanar lokacin da su ma za a sake dawowa a bibiye su saboda a ilmantu da sauransu to ina ganin wannan shi ne akwai ɗaya daga cikin ɗalibai ya ce yana da wata kalma da yake son ya jefa alan naziru muhammad koko kuma ko birnin kebbi ok to to za mu ba shi dama mu ji abin da zai faɗa allah ya sa ya faɗa abin da yake na daidai eh malam naziru bismillah kamin mu ba wasu dama su ɗance wani abu ba su nan
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وأزكى صلوات الله وتسليماته الزاكيات المباركات على المبعوث رحمة للعالمين نبي الرحمة وإمام الهدى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين عضلعي يا أحبابنا آه، أهل أرجنجو والله لقد رسخت في القلب منكم مودة كما ثبتت في الراحتين الأصابع أنا أحييكم جميعا على اختلاف مقاماتكم الرفيعة تحية من عند الله مباركة طيبة عن السلام عليكم ورحمة الله هذه مقالة في الثناء على شيخي الشيخ بشير عمر أرجونج حفظه الله لنا جميعا أقول فيها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن من عجل نعم الله على عباده أن يرزقهم علماء ربانيين يحيون السنن ويعلمون الجاهل ويهدون الحائر إلى سواء السبيل وقد قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا, والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وإن شيخنا الفاضل الشيخ بشير عمر أرجونجو حفظه الله تعالى من العلماء الذين سخرهم الله لخدمة دينه فبذل جهده لتعليم العلوم الشرعية ونشر تراث أئمة الدعوة والإصلاح ولا سيما مؤلفات الإمام المجدد الشيخ عثمان بن فودي وأخيه الشيخ عبد الله بن فودي فانتفع بعلمه القريب والبعيد عرفه طلابه بحسن الخلق ولين المعاملة والتواضع والصبر على التعليم فلا يمل من إرشاد طالب ولا يبخل بعلم على راغب بل يفتح صدره لكل سائل محتسبا العجر عند الله سبحانه وتعالى وقد جمع الله له بين سعة العلم وحسن الفهم وقوة البيان حتى صار مرجعا في فنون كثيرة من علوم الإسلام يفيد الناس بالحكمة والموعظة الحسنة ويغرس في قلوب طلابه محبة العلم والعمل والإخلاص فنسأل الله تعالى أن يحفظ شيخنا وأن يبارك في عمره وعلمه وأن يزيده توفيقا وتسديدا وأن يجعل ما قدمه للإسلام والمسلمين في ميزان حسناته وأن ينفع به البلاد والعباد وأن يجزيه وأن يجزيه عن طلابه وعن الأمة خير الجزاء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
to masha Allah eh wannan ɗaya daga cikin ɗalibai masu ƙoƙari eh malam naziru muhammad koko Allah ya saka masa da alkhairi eh duk da abin da ya faɗa ni ban kai ba har yanzu ni ɗalibin ilimi ne eh Allah shi yafe masa to har yanzu dai karatu muke mana bin hanyoyi don mu yi ƙoƙari mu zama ɗalibai na gaske Eh, in Allah ya rubuta to alhamdulillah in kuma Allah bai rubuta mu zama ɗalibai na gaske ba to Allah ya ba mu ladan niyya eh to insha Allah za a kira wasu su dan sa albarka a na'am akwai su malam Abdulkadir Jelani ko wancan satin shi ma bai ce komai ba akwai malam Basiru Karaye ko eh shi ma yana nan ko to masha Allah to haka nan daga cikin gida kuma za mu zaɓi wani minti biyu haka a ɗan gaisa saboda akwai sauran lokaci Malam Basiru ƙaraye. Bismillah. zo a gaisa da 'yan uwa yawwa samuna albarka fatan alkhairi بسم الله
أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya haɗa mu wannan bagire mai albarka domin gabatar da wannan daura mai mahimmanci wadda babban malaminmu ya karantar da mu tun daga farkon wannan littafi har zuwa ƙarshensa muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan ni'ima da ya muna godiya ta musamman zuwa ga shi babban malaminmu Dr. Al'allama, inshallah, an ƙariyu, inshallah, muna godiya sosai Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya karbi ayyuka baki ɗaya. Malam ba sai mu ambaci mai zaɗinsa ba, ina cikin mota ma muke ba da hiran malam wanda muke hira ci a yasan malam bashi, saboda haka malam duniya ta san shi. almuhimmu fatan mu ga malam ubangiji ya ƙara tsarkake masa niyyarsa ayyuka da aka yi ubangiji ya karɓa wannan guri in kun kalle ne makakata nake saboda ba bagiri na ne ba gaban malaminka malam ya ce ka zo ka yi jawabi akwai nauyi ga malamai na nan su malam ali aliyu ga su malam kuma nan limamin masallacin rugga ga sauran malamai dama su habibul umma duka malamai ne kuma ɗaliban ilimi gaskiya malam mun ji daɗin wannan daura sosai kuma muna biye muna nan mi'a fil mi'a duk lokacin da aka tashi shirya wata daura lallai idan mun samu dama za mu shigo saboda haka addu'a ta alkhairi kuma ɗalibai da aka ba da haɗin kai aka shigo kuma aka zauna aka saurari karatu abinda aka karatu domin kamar yadda na faɗa da za mu zauna nan mai ta faɗin wasu mai zaɗi wasu kwalitis na shi malam haƙuri ba za mu gama faɗa ba domin kamar yadda malam zubairu ya faɗa satin da ya gabata samun matashi kai ajima matashi cikin dattawa ma wanda zai zo ya zauna a karantar da mu irin wannan littafi gaskiya lokaci ne mai tsada saboda haka ina ƙara fara mana Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka ma da aljanna Allah ya ƙara shiryan mana da al'ummar mu baki daya wannan shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi
Bashir Sani ƙara yake nan, Allah ya amfanar da mu da abin da muka yi.
Na Mala Abdulkadir. Na'am?
Mala Abdulkadir Jelani birnin Kebbi. To, masha Allah. Rispal ke. To, Allah ya taimaka.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا جماعة المسلمين bayan wannan muna ƙara godiya ga Allah maɗaukin sarki da ya zaɓe mu daga cikin waɗanda ya zaɓa suka samu halartar wannan daura karo na farko da kuma na ƙarshe ina roƙo Allah maɗaukin sarki ya amfanar da mu gaba ɗaya muna addu'a ga babban malaminmu malam bashir baban sauban ta alkhairi muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi muna roƙo Allah ya ƙara marayuwar shi albarka ya sa mazuri a shi albarka ya gafarta ma mahaifansa wallahi wannan karatun jama'a an yi muna shi kuma ya shiga cikin ra mana mu aka yi ma mu aka yi ma wannan ibn al-wardi yake cewa la taqul asli wa fasli ko abadan to wannan abinda asalin mutum abinda a class din mutum shine abinda ya yi abinda ya ka iyawa yanzu irin wanga karatun mutum zai je sai ya yi karatu ya yi digiri sai a zo ya ce zai yi project to project din sai kaga irin wangana zai zo ya yi ta kai kai ta kai kai kai a yi ta soke-soke kuma a zo ka daga ƙarshe abin bai kai ko kwata wanga wani ya ta yi a kan phd zai wanga aikin wallahi to shi yasa wannan sunan suna suna ne kawai amma karatu yana nan wallahi malam yanzu irin mai gidan mu mala aliyu aliyu Allah ya kara wa rayuwa albarka eh sai da ya haddace alkur'ani sama da shekara goma sha biyar sannan ya koma karatun digiri amma kami ya ce digiri wasu abin da su ce wai ya yi karatu mahaddaci alkur'ani mahaddaci sunnonin hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah ya gafarta malam musa dan masanin jega ya ce shehu shehu sun yi dubu babu wanda ya yi kwalaci littafan da sun kai suna muka yi cikin kwalaci to wannan shi ne karatu malam wangana na na zaure din shi ne karatu kuma malam shi ne yake koya muna shi ne yake kokarin ya azama bisa gare shi sannan abu na biyu jama'a mu gada malam ya san cewa muna kalubale muna taron aradu don haɗin kai in muka duba gehe da gehe muka ga babu ire-iren su kusa da mu sai mu hawa bisa kujera muwa mu buɗe littahi sai ya jawo mu ya ce doku taho eh sai ya zaunar da mu ya karantar da mu saboda ga shubuhohin da suke tasowa yanzu suka fuskanto mu to idan suka zo ma ka san kai kuma za ka yi tiritin ɗinsu ala basiratin kada ya zama kai ma kana yin irin wada 'yan hauragiya suke ya hausa kawai ko? yawwa eh to jama'a wannan abin wato wata wani salo ne nasu na kawo cikas wanda sun shayi sun shayi allah ne yake kare mu daga gare su kamar yadda muka karanta satin da wuce cikin wani baitutukan mala ya kawo ya ce mala abla yana cewa wali kulli fir'aunin fir'auna ko wali kulli fir'aunin daga musa sada haka ne wa qadiyatin asad aliyan tanfashi don haka jama'a mu ɗauki sakon ga mu koma mu kuma mu watsa mu kuma musulunci kawai e, su hausa zalla mu kuma musulunci zalla e, musulunci zalla musulunci kawai don haka in ba haushe kake in ba fulatani kake in ba are kake in in musulmi kake muna tare da kai muna tare da kai kamar yadda shi dan fodiyo wannan mala abdullahi ya ce ko wani hannu alal islami jam'un ta nasar walasna bi shay'in ghayrahu na tarafahu qaba'iluna qaba'ilu islamin faturat bi hayyuna fulaniyuna hausiyuna kullu najma'u duka musulunci dai kawai musulunci don haka wanda yake kokarin ya ce hausawa kawai ya raba su da fulani ko ya raba su da wata kabila to turo shi an kai amfani ne ake yi da shi shi bai sani ba don haka dan abin da za a ba shi layus min wa layu ne mai ju kuma ba zai cimma nasarar da yake so ya cimma ba Allah maɗaukin sarki kai mana kariya da ire-iren waɗannan sharrori muna roƙonka Allah ka ƙara ɗaukaka musulunci da musulmai da kaskanta kafirci da kafirai ya Allah muna roƙonka wannan ƙasar tamu ta Najeriya da makwantanta ka ƙara haɗa kanmu kuma ka kare mu daga kowane sharri kuma ka tabbatar mana da addinin musulunci ya zama addinin mu a ciki a tsare mana imaninmu da mutuncin wannan garin na argungu Allah ka kara mishi albarka Allah ka kara ɗaukaka shi Allah muna roƙonka ka kara ba su haɗin kai muna roƙonka Allah duk alkhairin da ake samu a cikin wannan ƙasar Allah ka kawo shi wannan garin kamar yadda ka kai shi a cikin garuruwa jama'a ina ƙara godiya wato malam bashiru ban san irin addu'a da zai yi shi eh jama'a ku yi mishi addu'a wallahi ba kishi ba ba gira ba ina jin daɗi da a ce ba turanki ne da sai a ce gida yawa ko eh da yake na ce da yanzu dai ya zama ba turanki ba ne ba turanki ba ne to eh ya yi kwambatin da yawa tun da dama turan kancin shi ne dai kwake addinin kuma mun ji shi mala abdullahi mala usman dan shek usman fodiyo ba to kanci sun kai ba duk wanda ya zama nasu shine nasu shine nasu ba haka kana ta fama da babbar riga kai ba to ranki wawa ba kama san ko ba kama san abin da kakan ka yi ba ba haka suke ba Allah ka shirya mu assalamu alaikum wa
rahmatullahi principal Allah ya saka wasu da alkhairi Allah kuma ya amfanar da mu insha Allah akwai bakon malami da suka zo tare da shi shi ma za mu ba shi minti biyu Sheikh Usman Ahmad ko limamin eh masha Allah to imamu bismillah bismillah ma an shiga gonar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an kira ni babu tata aka ce in dan ce wani abu to abinda za a ce malam ya riga ya gabatar wanda karatu ne wanda yayi yana gabatar da shi sannan kuma waɗansu wanda muka zo tare da su yan uwa na ɗalibai malamanmu su malam bashir ƙaraye su malam abdulkadir jilani sun gabatar da abin da ya kamata gabatar allah ya saka musu da alkhairi kuma yadda kuma malam ya yi kokari ya zauna ya ɗauki lokacinsa ya fitar da waɗannan cikin littafai daban-daban na waɗanda kuma idan kuka gansu yawanci waɗanda abubuwan da aka karanta a ƙarshe-ƙarshe waɗanda suke ba da shaida a kai yawancin su ba fulani ba ne waɗanda ya karanta waɗanda suka ba da shaida a kan shirin kuma mafi yawancin su ba fulani ba ne don malam ya kawo ma cewa ba jihadi fulani shehu usman ya yi ba jihadi ne na addinin musulunci saboda haka musulunci ko haka ai yana faɗa shehu abdullahi yana cewa dina hana ɗin ka hula kuna ɗin ka jomira addini wai ba na fulani ba ne ba na hausawa ba ne na allah ne shi ne fassara wannan kalima da fulatanci to saboda haka tun sa'an nan shi yasa Allah ya kuma ya ba su nasara kan yin suna fafutuka ne domin kafa daula ta fulani ai an kafa wasu dauloli da suka wuce su kuma sun kasa sun kafa daula wannan masu fafutuka ta hausa hausawa zalla abinda nake ce musu mutum arna masu yin hausa zalla ba wai hausawa ba ne san san san cikinsu wanda a shugabansu kaldume yar alambaci wanda ba ba hausa ba ce kwata-kwata ita ta fara kafa wannan ta yada ba ma najeriya ta ce kamar yadda aka yi ci to kaga a hankali tana yada wasu waɗanda suke basu karanci tarihin shan usman ba suka ɗauki waɗannan suka ɗauka gaskiya ne tun yana tun tana yada shi ana karyata ta har yau da gobe aka kuma karba wasu daga ciki waɗanda ba san tarihi ba kaga shi yasa ko ba da an gayyace mu irin wannan ƙabiya sau fito da ke zo zan ɗauki duk shekara suna da sati na shehu usman wanda kuma tarihi su suke karantawa to kaga mu ba mu da shi a jihar kebbi ko da yake an taɓa yi muna mu ma lokaci guda wanda a ƙungiyar ɗalibai musulmi suka ɗauka wanda aka yi abdullahi fodiyo islamic center ba sannan aka yi na sokoto to ya kasance dai wasu sun san da shi wasu ba san da shi ba to kaga in ana kokari kaga wannan malami sai kokari ya fitar da sakaran kansa ya ɗauki lokacinsa kuma ya zauna ya karantar da ɗalibansa to yanzu wannan abin zai yaɗu kamar yadda su kudu ma suna gayyatar masarautu daban-daban ni ina cikin waɗanda aka gayyace ni na wakilci masarautar gwando sun ce sun zauna sun karanta ma sun karantar da hadda hadda yan daba sun yi musu lokacinsu suna karantar da su ga tarihi sai usmani to kaga a takaici ba a cikin tsawaita ba da ke lokaci ya tafi abinda dai za mu gane cewa hausa fulani allah ɗaya ke riba su don addini ya haɗa su addini nan gore ya haɗa su to sai shi zai yaba su sai in wanda daga cikinsu ya bar addini to nan za su yaba to kuma ba a fata haka addini ya haɗa su kuma da wurin zama addini nan da ya haɗa su to da wuya ya raba su in ba wani su ya bar musulunci ba to sa'annan su rabu wanda ba ya cikin musulunci to ba ya cikin tafiyar su sawa ba kula da ni ne ko ba haushi ne kun ji malam ya karanta lokacin da shehu usman yake yaƙi akwai fulani wanda suke suka taimaka ma yin fata jama'arsa kuma kun ji fulani waɗanda suka ɓoye abdulsalam sarkin gimbana suka ɓoye shi don karmi gobirawa suka shi wanda ba musamman ba ko to kaga kuma suka ce in ba su miko shi ba za a zo a yaƙe su kashe su duk da haka wasu mika shi ba to kaga wannan addini sun zama suna koyi da sahabbai yadda suke ko wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ko kuma aka sifanta su aka ce wa yuqiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas ko Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malam da alkhairi Allah ya sa masa albarka Allah ya ji kamar kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka ya kara mai hazaka da fasaha Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana majalisi albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh karamakallah Allah ya saka da alkhairi barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira to mun saurari jawabi daga Sheikh usman ahmad allah ya saka masa da alkhairi aikin nasu ne wadda ga mun wakilce su ne to akwai za mu kira shi ma shugaban dalibai na wannan majalisi alan usman abubakar shi ba zai zo ya yi jawabi a madadin sauran dalibai saboda suna da yawa ba za a samu daman ba kowa ya ce wani abu ba alam bismillah sai mala aliyu mala zubairu in ya gama to in kuna da wani abu za ku iya tasowa kara insha Allah alam usman bismillah eh shine shugaban karatuttuka da muke a nan a na zaure da littattafai da ake yi su a fiyatul usul tazyin warqat al-muqaddimat al-ziyya da makamantansu Allah ta'ala ya jagora bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ni'imarsa da hukuntawansa ya ƙaddari aka gabatar da wannan daura mai cike da albarka lallai wannan daura ta fayyace muna wane ne shehu usmanu bin fodiyo wanda wannan daura idan ana karanta ta za ka ji labarinsu da tarihinsu kace wasu sahabbai ne suka gabata to malam ya yi ƙoƙari allah ya saka wa malam da mafificin alkhairi wallahi mu mu ƙara gode wa allah mu ƙara gode wa allah da allah ya azurta mu da irin malam man ɗan yawata wurare daban-daban amma ne har yanzu ban taɓa ganin wani bawan Allah da Allah ya tusa masa abubuwa na amfani da amfanarwa da karantarwa da za a yayi hazo da yana irin malam ba to wannan muna addu'a ba yin shi ba ne Allah ne ya yi kuma muna son Allah ya ƙara albarka a rayuwa Allah kuma ya ƙara ikhlasi Allah ya bashi zuriya masu albarka waɗanda za su gaje shi a wannan aiki mai albarka sannan wannan makaranta ta mu kamar yadda ya magana lajinatu ta'sisil ilmi kuma kun ga wannan lajina ta ansa sunanta na san da na kusa da na nesa duk suna jin yadda waɗannan abubuwan suke tafiya wanda duk karatun da aka yi wallahi an kana da dan gumudi gumudi sai ka ji an yaye shi ban man cewa shekaran jiya da aka zo maganan Allah yana sama da aka yi bayani aka yi bayani aka yi bayani sai abin ya wuce duk tunanin da ma mai tunani ke tunani aka kai ƙarshe kat Allah ya saka wa malam da alkhairi to jama'a yadda abin ya gudana kamar da yadda muka sani yan uwa sun taimaka wannan zan yi musu godiya Allah ya saka wa kowa da mafificin alkhairi kowa ya yi ƙoƙari har da waɗanda suka niyya ma sun yi ƙoƙari Allah ya saka wa kowa da alkhairi manya-manya jagorori waɗanda suka fi kowa ƙoƙari akwai malam jazuli abdulhamid ibrahim Allah ya saka mishi da mafificin alkhairi akwai kuma malam anas abdullahi shi ma allah ya saka mashi da mafificin alkhairi akwai dan uwa dakta malam muktar allah ya saka masa da mafificin alkhairi akwai abubakar wadata wadata tela shi ma ya muna namijin kokari da muna tunanin to la haula wala quwwata illa billah sai ga wani nasurun min Allah wa fatihun qarib jazahu Allah khair Allah ya saka masa da mafificin alkhairi da sauran duka yan uwa wanda ba sai na tsaya na zayyano su ɗaya bayan ɗaya ba muna addu'a Allah ya saka wa kowa da alkhairi kuma malam a ƙarƙashin wannan majalisi in muna roƙo a sa muna irin wannan daura ko bayan wata biyu ko bayan wata uku a samu wasu littattafai na addini a yi ta'asisin don duk lokacin da aka yi karatu za ka ji an ambaci littafi kaza a ambaci littafi kaza a ambaci wani ma baka taba jin sunan shi ba to kaga wannan sai ya ƙara zaburar da kai a matsayinka na ɗalibin ilimi ka nemi ilimi Allah ya saka da alkhairi zan takaita a nan wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عثمان أبو بكر الله يساك مسل الخير كما جوابا دي muna ƙara godiya ga sauran 'yan uwa tun daga kan shi mai wannan gida alhaji awalu dan jimma sarkin alhazan kabi allah ya azurta shi da zuwa umara to wala Allah da muna nan tare da shi yanzu to muna addu'a Allah ya karbi umara kuma Allah ya dawo da su gida lafiya babu shakka a jawaban da yayi haka suke fatan mu dai yanzu kowa su malam Ali ga kunan kowa ya je ya kokari ya tara wata al'umma shi ma ya isar da sako wannan ya daga cikin dalilan da yasa aka yi wannan daura din in ma ba ka da ɗalibai to ka karantar da matarka yawwa tunda abin ga social media ake yada shi kada kada wasu bata gari su jefa mata shubha eh to bale ba mafi yawan ku kuna da dalibai tunda karatu ne na kowa ko yara zaka iya tarawa yau tunda tarihi ne kuma yara suna son tarihi musamman a islamiyya da sauransu mata kowa ya kokari da Allah a jiya isar da sako ba a ɗauke ma kowa ba yawa kowa ya sa daga wannan daura ɗin wani sati kowa ya sanarwa shi ma zai fara eh wannan shine abin da muke nema kuma insha Allah a hankali a hankali da tattafan za a bi su shi ma infaqul maisuri lokaci zai zo shi ma za mu saka shi insha Allah saboda shine babban kundi na tarihi wanda yake kuma mausu'a ce to muna tazayyinul waraqat idan an kammala shi insha Allah su infaqul maisuri da za a shigo da wasu da wasu ma da dama irin saradul jinan dabtul multaqatat da makamantansu Allah ta'ala ya amfanar da mu akwai bangaren augawa su ma ya kamata a ba su dama akwai su akwai dokta dr bashir shi ma yana zaune a birnin kebbi to dan augide ne kuma yana koyarwa jami'a ta abin da na'am na'am na'am insha Allah dogon karatu yanzu mutane ba su lokacin saurare shi haka ne amma tsara tambayoyi na'am game da shi Sheikh Usman na'am kana sa Malam Abdullahi ko shi Malam Muhammad Bello eh fashin insha Allah sa mm.
ai wani tsari ko da mu da Sosai kuwa.
ko kuma wannan da members da cikin platform Mm.
ai rubuta tambaya irin biyar goma haka da ba su kusar da mutane game To da Allah ya shi saka Malam da Abdullahi.
alheri.
da zama kamar wani tsari ne ba a sa kyauta ba da zai Eh.
ba mai dama ɗan kyautar kati ɗari biyu ɗari tana ja hankalin mutane ta wanda ya naɗa hana ɗari biyu ta kati to Allah Allah ya sa Allah ya sa albarka eh gaskiya ne ake ba yaran islamiyya a karɓar kallon hanya ta biyu.
eh na'am hanya ta biyu na'am maimakon ka ce ce su binki ta suna sabon kafi eh ga wannan lafa ya kano gaskiya ne da ya nan shine a rubuta musu suma sosai waye me nasibar malam usman misali Sosai kuwa.
sai su rubuta su kawo inda da gyara Sosai.
su kai kajiya sai a gyara Mm.
kada zai shiga gidajen su ya shiga su ma su Sosai.
da abin da ya kamata almajiransa littattafansa eh wannan hanya ce mai kyau da za a bunƙasa abubuwan Allah ta'ala ya saka da alkhairi yawwa to ko za mu daga auge ina malam habibu malam habibu sani to sai ka wakilci su dr bashir ko bashar daga auge da sauran yan uwa insha Allah sai a- sai a wakilci mutane auge to Allah ya saka da alkhairi Masha Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبارك السلام عليكم ورحمه الله آه، yan uwa ina karanta mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum Ah, shi game da malam ma'arufu lillahi wa arraf saboda haka ba zan ce komi janibin malam ba magabata na sun faɗa wato wata kamar guntuwar magana ce wadda lokacin da malam ya kawo magana a kan sana'ar ulama'i a shek usman bin fodowai da ya kawo a kan wani daga cikin malamanmu sai ce profesor abdulbaki shu'aibu akaka ya faɗi maganar da ya faɗa game da shehu usman bin fodowai sai da tuno min da wata magana da shi profesor abdulbaki shu'aibu akaka ya yi da mu a lokacin da muna rubuta project don muna cikin waɗanda aka hada da shi da muka zo wajen project ya hada mu a gidansa sai farkon kalmar da ya fara faɗa gare mu ita ce ya ce kitabatuna sharhun wa tahlilun li kitabati man qablana wa kitabatu man ba'dana sharhun wa tahlilun li kitabatina to ya ce littafan da suka rubuce-rubucen da muka yi ko wanda muke a kai sharhi ne da kuma ƙarin bayani ga littafan magabatan ya ce ku kuma naku wanda kuka yi a yanzu zai kasance sharhi da bayani akan rubuce-rubucenmu to wannan sai tabbatar mini wannan abin da malam ya yi na jihadin shek usman bin fodi wa bainal hakikat wal iftira sai tabbatar min da cewa wannan kitabatu man ba'dana sharhun wa tahlilun li kitabatina kenan littafan da su suka yi sharhin da waɗanda za su zo bayan su suka yi ya zama sharhi ne da ƙarin bayani a cikin littafansu tun bangon littafin mala ya ce dirasa nazariya dirasa nazariya duk ɗalibin ilimi ya san ta bambanta da dirasa wato ta haliliya amma cikin ikon Allah duk da malam ya takaita ya ce dirasa da nazariya mu a mahanganmu dirasa ce nazariyatan taqbiqiyatan tahliliyatan shar'iyatan nazmiyatan duka wannan ya kunsa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka kuma ya sa duk wanda ya bada gudunmuwa Allah ya yi masa sakayya ta alkhairi mu kusa muke ba baki muke ba saboda haka baki da suka zo nesa da wurare daban-daban muna roƙon Allah ya mai da mu lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka da alkhairi eh Allah habibu sani kenan daga awugi Allah ya saka masa da alkhairi eh to kuma insha Allah nan muka zo kusa da karshe ina mala Abdullahi bala maka ce komai ba ala Abdullahi a taso taso da ima ka ce wani ka gaisa da mutum masha Allah na eh mujahidi ke godiya macancanciya da yabo ɗaukakaki ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi muna salati ga annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yan uwa ya haƙuri kalma guda zan hudin sha Allah ko kuma in ce roƙo na so in roƙon tun wancan satin Allah ta'ala bai kaddara ba wannan littafi sadajje ne mai kyau wanda ya daidai da lokacin da ya kamata a wallafa shi yanzu haka ina da makwaci aboki wanda ko shekaran jiya sai da ce min bai zaben Atiku Abubakar na ce mai don yace saboda ba hilla ce na to kuma hilla ni kuma daular Usmaniya ta hilla ni ta sannan ya ta kokarin tawo da shi nan hamu ya alkawali sai ya tahiya ta kama shi amma insha Allah zai kokari in samu gaso kuma na tabbata zai saurara ubangiji ta Allah ya saka malam alkhairi in so samu na wannan littafin malam da Allah muna roƙon alfarma duk da yake aiki na mai yawa amma da ya aiki na da kasaba fi sabilillah cewa a dan sahale shi ga ɗaliban da za mu kai makarantar islamiyya tun da komi ko mu koyo na mu kai da waɗannan kalmomin sai a ɗan maishe su ta yadda kai tsaye muna ya karanta ko an gaji muka yi ɗalibi ya tambaya muna faɗa mai zai zo musamman sai Allah sai mu sanya mu ɗaliban kun yi ta Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya kara ɗaukaka da daraja Allah mai dafa gida
a mala ayuba bismillah tafaddal eh eh kalimatan insha Allah eh mala ayuba sunna
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو جاز أثبت الله الله يزعيم أكثر وأنا أقول لكم بما سيتم سمسرنا وتمقدمة رحلة علمية Allahumma godiya ka aje mu ɗabi'arta ka aje wannan ajoyin naka waɗanda mai da mana usman abubakar ya faɗa cewa ya zakiya ya ya wata nan kusa ne da gerin wannan da gerin malaba to haka kalan ta kai ba ta kuma tabbata ba muna ta fatan Allah tabbatar da malam Allah ya tabbatar da rugarugarsa akan wannan Allah da kake niyoyinsa ɗalibai da suka ba da gudunmawa suka kawo kuma a matsayin baki da ta goma shi alkhairi Allah sai ma kowa faransa kida kuma yadda mala abdullahi ya nemi su a kawo maka babu ina da fi a ɗan juya littafin nan zuwa ga yaran gara gado hausa kuma na fata a kawo maka babu roƙonmu idan ya karɓu ba don komai ba don a nisan ta asaliya ga musulmai إيه جميع تولى عصبية تسأل سير لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم أو يفصل بينكم إلى فتن wannan karatun da ainihin malam ya muna Allah ya taimaki ɗalibai ganin cewa sun sauke nauyin abin da aka ɗora musu musulman irin banu isra'ila ba da ya kula da rina katamu ma'azanahu in har yanzu a sanin daga cikin ɗalibai wanda ne mai da wani littafin bisa ga umarni na malam saboda rubutu amana ce kuma malamin da ya rubuta bai yadda ka yi ma wani bayanin abin da wani bai gani ba sai dai shi dan a iya kara abin da ba shi ya faɗa ba amma bisa da yardan sama da iya amince in daga cikin ɗalibai akwai wanda da ya da littafin ta hanyar sa'ad wa jawab ta kafa biki wa ni'ma muna fatan Allah shi da aikin malam Allah shi da kuma gida lafiya kuma guriya Allah ya kafi bayan ka su fi abin da kake aiwatarwa kan jama'a sallallahu
yan uwa nan za mu dasa aya insha Allah fatan Allah ya karbi duk jawaban da aka yi da sauran ayyuka shi ne fatanmu na farko waɗanda suka zo daga wurare masu nisa Allah ya mai da kowa lafiya suka zo daga auge daga birnin kebbi da kuma nan cikin gida kowa allah ya mai da shi gida lafiya allah ta'ala ya taimake mu kuma duk abubuwan da aka nema za mu duba mu yi shawarwari a kai insha allah lokacin sallah ya yi za mu takaita a nan in wani abu ya sake tasowa to za ku ji sanarwa allah ya amsa muna Allah kuma ya ji gan Sheikh Usmanu da rahama sauran almajiransa mu kuma Allah ya samu gama lafiya tintinu da suke addaban mu a wannan ƙasa Allah ya kawo mana mafita Allah ya kawo mana mafita Allah ya ji kan iyayenmu da magabatanmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah